أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan yammaci na litinin domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako mako a cikin wannan littafi mai girma al-fiqhul muyassar yau muna 24 ga watan zulqa'da hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1447 wanda ya daidai da 11 ga watan 5 2026 muna cin kitabun sala muna magana sati wanda ya wuce akan abin da ya shahi sallar juma'a abinda muka karkare da shi shine sunnoni wanda malam ya bayyana mana na sallar juma'a daga cikinsu akwai kahin muhara karatu gaba ta biyar malace wa yusannu fi yawmiha wa lailatiha iksaru min as-salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama liƙaunihi sallallahu alaihi wasallama aksiru min as-salati alayya yawm al-jumu'a manzo Allah yace ku yawaita yi mini sallah a ranar juma'a to wannan shine eh wani bawon Allah yake cewa salatin annabi wanda muka karanta salatul ibrahimiyya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid daidai yake da salatul fati to shine na ce mashi wannan daban shi kuma wannan daban kuma yanzu a kolita da na zo da shi zan karanta za ku iya ganewa menene bambanci kuma za ku iya ba da amsa tsakanin salatin manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma wani salati ba sai salatul fati kadai ba akwai wanda suka salatai da yawa wanda suka ce shi ma in ka yi shi yayi in kai na manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama shi ma yayi to amma duk mutumin da zai karatu ba wai magana ba ta fata baki ko ta ra'ayi ya san cewa salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daban yake da wani salati tunda inda wani ya kirkira salati to sahabbai su za su fara kirkira to sahabban manzo Allah ba su yi haka nan ba Allah yace inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Allah da mala'iku suna manzo Allah salati ayi wallazina man sallu alaihi sai sahabbai suka ce ya maki Allah mun san da muke maka sallama to salati fa shi ma sai da shiru sallallahu alaihi wasallam daga baya sai ce musu qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid salat Ibrahimiyya sananniya to kaga kenan inda za a ce za ya kirkirawa sai a bar kowa ya je na shi ga su Abubakar ga su Umar ga sauran khalifofi ga masana harshen larabci irin su Ali bin Abi Talib to amma daga baya an samu sun kirkira wani salati sun ba ta fadala ta musamman musamman mu dai nan abin da ya shahara ita ce salatul fati wanda kuma dariƙar tijaniya mafi yawa ita karantar da wannan amma dallar tijawa wanda suka jima sun san daga baya ne wannan abin ya zo ya shiga cikin mutane wannan littafi sunan shi buguyatul mustafid sharhi munyatul murid munyatul murid wani littafi ne na السيد محمد العربي الصاحي الشرقي العمري التجاني لتاهي ne dariƙar tijaniya wanda ake kawwana ko ake karantar da muridi muridi shine wanda zai shiga dariƙa yayin aiki da dariƙa ta karantar da shi ba sunnan manzo Allah ba to shine anan ba wake ne zan karanta mana wani abu kaɗan don kada ya bata mana lokaci mala ya ce an masu salatu kenan wani abin da zan karanta don ku ba da amsa ne bambanci tsakanin salatin annabi sallallahu ala'uwa salatu ibrahimiya da kuma shi wanda ake cima salatul fati shi mai littafin ne yake cewa an masu salatul fati hulhusna التي يدعون بالياقوتة الفريدة فضلها على المراتب انقسم وجلها على الخلائق انتم a wannan baiti ne biyoyi yana nihi in ka ji an ci yaqutul farida ana nihi da ita ne salatul fati duka sunayenta ne to yace fadalatta ya boye ma mutane yace wa min suwal maktumi anna man tala min hazihi salati ashara حصل ما لم يحصله ولي سام سام قدر وعاش ألف ألف عام نن يمار بعد فضلاني نصرة الفاتي فضلت أقويك با وندي سنش سي الله أما قنش شي مي واكن wannan yace amma wanda ya karanta ta so goma kun ga wannan shine yi ma manzo Allah kishiya da ake cewa mafiwa ɗan dariku duk abinda manzalla ya zo da shi sai sun musu kishiya a nan ana magana ne manzalla ya ce man salla alayya asharan wanda ya mini salati goma sallallahu biya alaihi man salla alayya salatan sallallahu alaihi ashara wanda ya mini guda allah zai mushi goma to shi ma nan sai ya ce wa wanda ya karanta ta so goma zai samu lada wanda a duk duniya duk wani mai daraja ba zai same ta ba kuma ko da walau asha wa asha alf alf sana shekara dubu dubu malala kenan babu lissafi baka samun ladan dan ka karanta salatin annabi Allah ne zai maka goma zaka samu lada amma baka samun ladan mutumin mutumin kirki yanzu kawai misali a ce a dauki wali mai nagarta wani mai ibada a ce shekara dubu biyu yana ibada in ka karanta ta so goma ka shi ka wuce shi ina ba kai ba shi wajen lada wannan wayo fadalatta ya ce wa maratan wahidatun tukura'u min haza yi kafar zunubi an ka karanta so ɗaya za ma kankarar zunubi ya ce kuma wa yazin min kulli tasbihin wa zikirin waƙa'a sittu alafin wa min kulli du'a an ka karanta salatul fati ɗaya za a makankarar zunubi kuma za a baka nauyin ladan da ya kai duk wani mai tasbihi tun da Allah ya yi duniya tun daga annabi adam duk wanda ya ce subhanallahi subhanallahi subhanallahi ka zo annabawa annabi nuhu annabi ibrahim annabi salih annabi lut har ka zo isa musa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma yana ciki za a baka sittumi'a sai an baka dubu ɗari shidda za a baka eh sitta ta'ala dubu shidda ya ce ko min kulli du'a'in da kowane addu'a ka ja wani in mutum ya fassara haka sai ka ga kaman ko mutum bai fahimci lalacin ba ko kuma ba haka bane to sai ya fassara ya ce wa ƙauluhu ta zinu da ya ce tana da nauyi min kulli tasbihin a share bihi ila ma sabata anhu radiyallahu anhu wa abin da ya tabbata daga shehu tijjani min anna marra wahida in ka karanta ta so daya min hazi salati sharifa a wannan sallah ta adulu min kulli tasbihin waka fil kaun kowane tasbihi da aka yi shi a duniya kaga wannan sharhi ne na shi wannan magana yace ko mun kulli zikirin da kowane zikiri anan ne alqur'ani ma yana ciki shine a can littafin wancan babban mujawharul ma'ani aka ce wanda ya karanta ta so daya yayi qur'ani so 6000 ko kuma 600 wa min kulli du'ain wa min kulli du'a'i kabirin aw saghirin yara ƙanana su yi zikiri manya ma su yi zikiri to sai Allah ya baka sittu alafu marra sai Allah ya baka zikirinsu so dubu shidda tun daga annabi adam zuwa ƙarshen wanda Allah zai halitta a duniya ya ce kuma faƙudur iza ƙadara ma'adda Allahu lil musalli ka ya ƙarshe ce ma kawai kai ma ka ƙudurta abinda Allah zai baka in ka ce Allah zai baka limkin nasu so miliyan so miliyar to haka Allah zai baka wannan fadalar salatul fati ne ba magana akan salatu annabi yace kuma marratan minha bi 600000 min waqa fil bariya to anan ne suka sa hammanza Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa so diyawa irin waɗannan eh me ake cewa dariƙoƙi kishiyoyi ne na hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam me yasa ba su karanta irin littafin ba a karanta wa mutane kuma yana daga cikin abin da na cewa bari mu karanta wannan saboda zaka samu musamman iyayenmu da yawa suke karanta ta musanta ba jiske salata annabi ne sallallahu alaihi wasallam su da yawa sallan kan yace fatiha da salatu wallahi da yawa ji suke salata annabi ne ba su san ba tana da irin waɗannan abubuwa wanda su masu dariƙan suka yi saboda ba kowa yake karantawa ba yace kuma wa marratan in ka karanta ta so daya 600 alf za baka lada na 600 min waqin fil bariya duk abin da ya afku a cikin halitta sallar su da azumin su da zakkar su da karatun qur'anin su da zuwa hajjin su komi sai an baka 600 min salawatihim sallolin su liwaqati zikri lokacin da suke zikiri wa hiya tudaafu bi hadha al-qadar kai yace ma lullumka ta ake hiya da haka to shi ne malar sai ce anan ashara ila annahu ma fi jawahir kina cin jawahir ma'aini ma'ani ne ake wannan magana wa jami'i min bayanin tad'ifi sawab salat al-fati lima ughliqa wa hiya anna marrat al-ula in kai ta so daya minha idza ata biha musalli in mai yin salati yayi ta to da aku ana lullumka lahu a gare shi bi 600000 sai an lullumka mishi 600 min salati kulli malikin to kaga abin ya kara sallar kowane mala'ika 600 wa insin mutum 600 kenan nan shine tun daga annabi adam har ya zuwa yace wa jinnin kai hadda aljannai min awwal khalqihim farkon halitta su ila waqti talaffuzi zakir biha to kun ga wannan shine irin babban abin da idan mai karatu ya karanta shi abin sai ya hosa mishi kai yace to wannan wani irin salati ya ce kuma sa'adatu darai ne damantuha filiyoyi maratan in ka karanta ta sodiya a wuni to Allah zai sa maka farin ciki na hal abada kinan gidan aljanna ta tabbata kan ma kai wahala shi sa kun ganin daga cikin masu irin wannan akida akwai wanda shi babu ruwan shi da sallah babu ruwan shi da azumi babu ruwan shi da zikiri babu ruwan shi da biyayya ga iyaye ko biyayya ko karanta qur'ani saboda yana da garanti shi dan aljanna ne shi kuma a littafi an gaya mushi an fassara mushi sai dai ya ce kuma wa man yulazim marratan fi kulli yau min ha ya mutu musulman min gairi laumin duk wanda ya karanta ta so daya a kowane yini dole zai mutu musulmi kuma babu zargi a gare shi dan aljanna ne garanti wa fadluha yahsulu ma ashartaini to kaga wannan shi ma yanzu nan wata gaba ce wanda sodiya mutane ba sani ba in ka karanta salatul fati baka samun lada sai da sharadi biyu in baka san wannan sharadin ba kai ba dan dariqa bane wahala ce kake yi sharadi na farko sai shehu ya baka izini suna da shehunan su kenan salatu annabi sallallahu alaihi wasallama a makaranta ne malam zai koya maka ko kuma ka ji ko ka iya karatu ka karanta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad zuwa karshe innaka Hamidul Majid za a baka ladan salatin annabi to amma wannan ko kayi kowa iya larabci ka karanta ba a baka shi ne sai ce wa fadlu ya hasulu ma a sharaɗayin sharaɗi biyu ne min za ka izinu shekhi duna mayin sai an baka izini wani e ka shiga dariƙa na shiga dariƙa to an baka izini ka yi karanta satin fati to za ka samu lada an ba haka ba kenan yanzu wanda ba su ba duk wannan da suke wahala ce suke shi sa suna ba iyaye wahala akwai wanda bai sani ba mutane da yawa ji suke salata annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace summa i'tiqadu sharadi na biyu sai ka kudurta a cikin zuciyarka imaninka na can ciki annaha qad barazat cewa ita ta huto ne min hadaratil ghaibi daga wajen Allah liman lahu sarat ga wanda ta zo mishi in baka yarda ba wahayi aka yi da ita to baka da ladanta kaga nan kuma akwai hatsari duk mutumin da ya yarda a yanzu an yi wahayi zai kai shi zuwa kafirci kenan kamar an ce akwai wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to waɗannan sune hatsarurruka wanda suke cikin shi wannan salati shine sai mala yace anil kutub sayyid muhammad al-bakari shi wannan shine yayi ta a jawahirul ma'ani shine ya zauna a Ka'aba yake ta roƙo Allah ya ba shi wani abin da bai taɓa taɓa ba kowa ba shi ne sai aka sauko mishi da ita a cikin takarda ta haske a takarda haske ita ce irin takardar da ya zama da littafin ai a haka daidai nake karanta shi in na mushi haka to sai rubutun ya juya yadda ka san android salula yanzu ka juya shi haka kaga a juye ne to sai shi ma sai sake juyawa rubutun kuma yawwa rotation ba a wancan lokaci in baka raba wahayi ne bakar ladan shi shi wannan shi aka bashi daga sama Allah ya kawo mishi hadratul ghaib ya zambillah to shine kuke gani wasu daga cikin malamai har littafai suka rubuta ita wannan salatul fati in dai mutun ya imani da shi akan sani da yawa ba sani ba suke yi tunda an mutun ya santa kaga abu na farko shine wannan wahayi da aka in ka yarda zai kai ka zuwa kahurci saboda daga manzo Allah babu wani annabi babu wani wanda aka za a mishi wahayi وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسل كما وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين شين كرشي ولكن رسول الله وخاتم النبيين كنان كما كاكر يتوانا آية نبي كما يعني ذاك يروان أبياه قرآن كودا سؤيني شما زي كلمة تنزوى كهورج ba wai so 600 ba ko kuma 600 a'a ɗelak magana Allah ce sai ka ce ga wata magana ta zo ita ma ta hi ƙura'ani idan zo duk mai karanta ƙur'ani yaro ko wani gardi shekara ashirin shekara talatin kayan harra ta zamna duk wani gangaren in ka tsaya kai ta so ɗaya ka wuce shi alada kaga wannan ai hatsari ne kwarai da gaske shi ne yake sa mutane sai su hasa sallah su hasa azumi su hasa duk wani abu saboda mi ya karanta ta so dubu an ba shi ladan tun daga annabi adam har ya zuwa ƙarshe shi yanzu garanti gare shi to waɗannan baiwa ne ka ce ka gama ta da salatin manzan Allah sallallahu Alaihi wa ala'ali wa sallama wannan shi ne bambanci kaga ita ba salatin manzan Allah ba ce kuma tsakaninsa da salatin manzan Allah ya kai shekara kusan dubu kayan ita ta zo ko malamai sun gada ma suna iya yi saboda larabci ne ta wani ɗan kaɗan ne daga cikin irin abubuwan saboda shi wani irin littawa ana karanta tu sai a ce ana ana zagin mutane ko kuma ana tunzura mutane ba su ana karanta su su ake a ɓoye wanda ya imani a karanta mushi wanda bai imani ba a karanta mushi yanzu lawan turayen da kuke gani a kano ana ta rikici da shi ya zagi manzo Allah ya yi kaza ya kaza jawahir ma'ani da ke karantawa babban wannan wanda karamin ne in aka karanta babban to abubuwan da ake hudowa na kahurci yawa gare su a can ne aka ce yahi qur'ani a wancan nan kuma aka ce yahi duk wani zikiri na mala'ika na mutum na aljani tun daga annabi adam zuwa ƙarshen mutane kaga kenan yanzu ibada ma da ake kenan wahala ce saboda haka sai Allah da ya kare mu da imani dole sai mun yi karatu akwai bambanci kwarai da gaske tsakanin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan salatul fati ana akwai salat salatuttuka daban-daban to amma su inda suke da sassauci ba su kai wannan ba kamar wajen abin da shayi fadala da kuma yadda aka karɓo su wani ne ya ce ni na yi ta to shi wannan shi mahmudu bakari ta yi wahayi aka mishi da takarra haske kuma ya ce dole sai ka imani an baka imani ba ma daga allah take baka da ladanta to shi ne sai aka ce wannan yana daga cikin hatsari wasu malamai suka ce duk mutumin da yarda ita da abin da yake tare da ita ya yarda ya huta daga musulunci ita wannan salatul fati inda da gaske ne yanda ta hodi inda ka imani wahayi aka yi kuma daga allah take kuma ta hidu wata ibada ta aljani ta mala'ika ta mutane matar shi ta saku jinin shi ya halitta kudin shi ya halitta ko ya sake imani sai ya sake biyan sadaki matar shi ta dawo wajen shi saboda ya huta daga musulunci wannan fatawa ce ta imam imam ahlus sunna abubakar gumi a nigeria min lafsan katobenset wajen shekara nawa kenan yanzu wata hudu ba ce a sultan bello masallacin shi yayin wannan bayani kuma duka dogaro ne da tahi qur'ani so dubu kaza tahi qur'ani so dari kaza wahayinta akai din ka gaggama su sai ga abubuwa da na kahurci Allah ya kare mu salatin da zaka yi ka samu lada shine salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam diyawa daga cikin mutane a jahilce ne aka zo aka nuna musu saboda wanda ya wadin babban mutum ne gaskiya an kai wani salati in dai ba wannan salatin ibrahimiya ba to bakka da ladan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi kuma an raba ka da alheri babba kamar da muka hadi salatin manzo Allah shi kadai addu'a ne shi kadai roko ne shi kadai neman tsari ne shi kadai neman aljanna ne duk abin da ka sani yanzu ko damuwa ka shiga kai ta yawaita salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai yaye maka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid to kaga kenan wannan shine wanda zaka samu lada Allah zai maka yana salati ga manzo Allah mala'iku suna salati ga manzo Allah amma kaga kenan ba irin wannan bane na suna da bambanci mu yi kokarin yin karatu don tsira da imani Allah samu dace ina gani da yanzu kowa zai iya bada amsa akan cewa ba ɗaya ba suke darasinmu na yau shine babu hadi ashara fi salatul khawf magana akan sallah ta tsoro can baya mun yi magana akan sharɗuka wanda suke sa sallah ta fita daga yanayinta yana yan hudu ce a maida ta biyu kamar bulaguro ko kuma mutum ya yi sallah a zamane ko kuma ya sallah a kishin gide kamar rashin lahiya to wannan uzurruka ne to daga cin uzuri na gaba shine alhaufu tsoro fi salatul khawf wa fihi masail to ita ma wannan da yake a cikin tsoro ake yanayin sallah sakewa yake mala sai ce haza huwa al-uzru salisu min azar allati takhtalif fiha salatu fi hay'atiha wannan shine uzuri na uku wanda sallah take mana sassabawa game da yanda take na asali au adaduha ko kuma adadinta in hudu ce ta zama biyu وقد تقدم الكلام على عذر المرض والسفر كان bayan yi magana akan uzuri na har mara lafiya yayi sallah azamni in bai iyawa yayi akwance in bai iyawa yayi akishin gida in bai iyawa yayi nuni dan bulaguro in yana bulaguro ya gama sallah biyu kuma ya kasaru shi ma an bashi dama to yanzu kuma sai wanda yake cikin tsoro tsoro kuma kala kala ne iri iri ne duk abin da za a ce tsoro ne musamman tsoro na rasa rai almasalatul ula ma la hukumuha wa dalilu mashru'iyyatiha wa shurutuha menene hukuncin sallar tsoro menene dalili akan ma'ana halaccinta ko kuma menene sharadinta malaci hukumuha salatul khawfi tushra'u fi kulli qitalin mubah duk lokacin da ake salla na halaye lokacin da ake yaki na halak to salla ta tsoro ta halitta ana yaki tsakanin musulmai da kafirai to ba haka ba kawai musulmi za su zo su ce a lokacin sallah ya yi kowa ya aji makami a zo a shiga sallah kuma su zo su kakkashe ku ba haka ba ke musulunci sai kawo tsari manzo Allah sallallahu sallama sai karantar da sallah ta tsoro ko kuma sallah a wajen yaki idan ka ga wannan duka sojoji musulmi ya kamata ce sun san da wannan dan da kuma tsarin yake yace ka qitalul kufari wal bughat in za yaki kafirai in za yaki yan ta'adda wal muharibina ko kuma irin yan tawaye kawai su kama wata ƙasa hari li qawlihi ta'ala in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan kuna tsoro kafirai su fitine ku kenan su yake ku su far muku su kama muku hari sai malice wa qis ala baqi mimman yajuzu qitaluhu to sai kai kiyasi ga sauran wanda ya halitta a yake su fatushra'u inda al-khawfi min al-hujum al-aduwi wannan sallah ta tsoro an shar'anta ta ne idan ana jin tsoron makiya awul harbi min al'aduwi ko kuma lokacin da aka gudu wani ne ya cin maka ko kuma makiyinka ne neman ranka yake kake gudu lokacin sallah ba za ka ce ba a barin tsaya yi sallah har ya isko ka akwai yanayi wanda za mu gani ko kana cikin gudunka sai ka yi sallarka ya ce in kanal harbu mubahan in wannan gudu ya zamanto halak dan akwai gudu wanda bai halitta ba shine in adam ana yaki tsakanin musulmi da kafirai mutum ya gudu wannan tsoro yana cikin kaba'ir zunub malaka wa yadkhulu fil aduwi kullu aduwin adamiyyun adamiyyan aw sab'an aw sab'an ko kuma yana shiga cikin wannan yanayi na tsoro mutum dan adam ne kake tsoro a ko kuma namun daji mimma yukhafu al insanu ala nafsihi minhu in kana jin tsoro zaki ne biyo ka a cikin gurmin daji babu kowa kenan babu damar ka ce ka tsaya don ka yi sallah babu damar ka ce ka yi wani abu ko kuma ka hau sama wani ce sai ka tsaya can lokacin sallah a nan za ka yi sallah ka babu zancen ka sabko ƙasa saboda kana jin tsoro tsira da rai ya ce ka sa ilin lazi yuri da ahalahu wa malahu kamar makashi ko kuma wani ɓarawo mai kisa wanda idan ya zo zai buƙaci iyalin mutum don ya hallaka su ko kuma dukiyar shi ta wadda kana dalilin da za ka yi canza yanayin sallah ta zamanto sallar ta tsoro wala gharimu zalimu ko kuma wani wanda ya kai ka kara kuna shari'a kuma azzalimi ne to dole ka gudu wa gaida zalika to waɗannan suna abubuwan da suke sa a yi sallah ta tsoro ko kuma ta halitta dalilu mashru'iyyatiha me dalilin da yasa sallah ta tsoro ta zamanto shari'a والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع القرآن يا هدي شيني الكتاب سنة سنة تمنز الله حديثي والإجماع معلمي قبال اسم هدو أكجو أنا إن سلا تصور إن تكاما أما الكتاب كان دليل على القرآن الله سبحانه وتعالى كتا وإن كنتم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم Allah ya ce in kana tare da su ana magana ga manzo Allah an huto yaki dan manzo Allah shine komandan yaki sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya ce in kana tare da su rasulullahi kuma zaka musu sallah to faltakum ta'ifatun minhum ma'ak yadda za a yi sallar ta tsoro sai a rabu gida biyu kenan sojoji sai su tsaya a fagen daga sai jo sojoji rabi sai su zo da su da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wal yaquzu aslihatahum da makaminsu sai ya zo a yi sallah da su zamu ga hadisin da yake mana bayani wanda manzan Allah zai raka'a da su su tahi wancan su dawo su ma su yi raka'a su cika fa iza sajadu falyakunu min wara'ikum in suka yi sujada sai su zamanto a bayan ku kenan yanzu sai su cika raka su dai sai su tai wal ta'ata ta'ifat ukhra waccan da take sai sai ta zo kenan manzo Allah yana zaune yana jiran su shi yanzu ya raka ɗaya kasaru ne za a yi damu yace ukhra lam yusallu wanda ba su salla ba fal yusallu ma'ak sai kuma su salla da kai wal wal yakhudhu hizrahum to ya kamata kowa ya dauki ta ayi takaran wasilatan kuma kowa ya rike makamin shi musamman idan ana yaki kenan kaga wannan soji musulmi police jandarma wane ne ga kowane ne musamman irin yanayi namu irin wannan to bai kamata ba a ce ai sakaki ana sallah ne ko da asuba ne so da yake janci an ka hari ya kamata a rabu gida biyu a koyi sallar tsoro wanda tana da sauki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar shi limamin da zai sallah shine zai tsaya ya raka ɗaya da na farko su wancan suna can da makaminsu in ya raka ɗaya da su sai ya zamna maimakin ya tashi su sai su tashi su kaɗai su cika raka ɗaya su yi sallama su taya su su taya wajen waɗancan wancan ya su dawo su kuma sai liman sai ya tashi zai yi raka ta biyu in yi raka ta biyu kenan su sun tamu raka ɗaya sai ya zamna yana jiran su sai su tashi su yi raka ɗaya in yi sallama sai su yi sallama idan kaga ana sallah kuma ana gadi kuma kowa makamin shi a tare da shi to haka sallallahu alaihi wasallama ya karantar to wannan shine abin da ya dace amma ba mutun yana tsoron wani abu ko kuma ana cikin fagen daga kace lokacin sallah ya sallah zan ya akwai lokacin da in ya kama kana kana yaki kana sallah kana kabbara nayi kabbara harama koda ko kana juyawa ba kalli gabas ba a haka zaka yi sallah to wannan zai nuna mana muhimmancin sallah to ina ga mutumin da yake zaune a gida bawan Allah baka aikin komi babu tsoro babu wani yaƙi babu abin da ke damunka daidai da yunwa bakkada amma ka kasa yin sallah daga wannan ba ƙaramin hatsari ba ne game da imani na bawa mai imani wa sallaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya salla yayi sallah tsoro tunda yayi yaƙi wa ajma'a as-sahabatu ala fi'liha kuma sahabbai ma sun yi kenan sai nuna mana cewa shar'ancinta haka yake shurutuha sharadin da yake sa ake yin ta wa tushra'u salatu al-khawf bi shartayn sharadi biyu gare ta sharadi na farko a sharatul awwal an yakuna al-adu mimman yahillu qitaluhu wanda za ya kaya halitta a yake shi dan ta'adda ne ko kuma kasa ce aka kawo mahari ka qitalul kufari ko kuma yaki irin na kafirai wal bugat al bugat sune ko yan ta'adda ko kuma ka ce waɗanda dai ba sa so a zamna lahiya irin kamar ko wasu yan hoshi wal muharibina da kuma irin yan tawaye kamar sabaka to waɗannan gaba ɗaya ana yaƙarsu kuma za a yi yin sallah lokacin da ake yaƙarsu a yi sallah ta tsoro kenan liman ya zo ya zamna bayan ya raka ɗaya wancan su koma waɗannan su zo su masu raka tare da liman su cika guda liman ya sallama da su sharaɗi na biyu a sharɗu wa sharɗu sani an yi hafa hujumahu alal musulmi na halar salati in aka ji tsoro idan muka ga mu duka misali a ce ana fagan fama ko kuma wasu sojoji ne suna gadi iyaka ta musulmai sai suke tsoron in suka yi sallah su duka to za a kawo musu hari to yanzu sai su rabu gida biyu sai su yi sallah ta tsoro sallah ta tsoro kala kala ce kenan dai wannan wanda muka bayyana ita ce kusan wanda ta yi sauki almas'alatu salisa kayfiyatu salatul khawf to ya ake yin ta malaka ja'at salatul khawf ala iddati sifatin tana da sifofi daban-daban wa min hasibatu alwarida an nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi sahal bin abi hasmata al-ansari radiyallahu anhu akwai siffa wanda tazo hadisin sahabin manzo Allah sahal bin abi hasma wanda ke cewa hiya ashbaha fi sifatin mazkura fil qur'an al-karim ita ta yi daidai da ayar da makaranta wa fiha a ciki sai ke cewa ihtiyatu lis-salati kaga maka sallar tsoro zaka ga akwai takatsan ka'aban lokacin sallah ya wuce dan hatsari ne mutum yana zaune haka kawai kamar sallah ta wuce akwai hatsari wasu malamai suka ce babu ramuwa sai dai kai istighfari ba barci ba ba mantuwa ba ba wani bulaguro ba haka kawai kana zamne kana hira ka bari sallah ta wuce ka ce barin tashi rama suka ce a'a sai da kai istighfari kai wani laifi babba saboda inna salata kana qala mu'minu kitabun mawquta ita sallah lokaci gare ta yanzu kamar ramadan misali ramadan ya zo sai ka ce a cikin zahi ne ni wannan ramadan ba zan yi shi ba sai wata na gaba sai wata wancan an fara ruwa ko in sanyi ya zo kaga ai ramadan kin ka babu shi ko kuma akwai shi bai yiwa to ita ma sallar da ka barta ta shiga cikin lokacin wata sallah daban kenan kaman babu ita kaman ka ja ku da ramadan haka wasu malamai suka ce to sallar tsoro da aka sanya ta akwai takatsantsan kan lokacin sallah ya wuce kuma yace wa ihtiyatu lil harbi kuma akwai takatsantsan wajen yaki kada mai zamanto musulmai sun yi sakaki abokan gaba sun zo sun kawo musu hari suna sallah kuma su musu abinda zai kawo ƙarshen su gaba daya wa fiha nikayatu lil adu kuma ita wannan sallar kamar akwai bakanta rai ga wanda yake makiyi ne shi makin Allah tunda baya so a gana bauta Allah baya so ya ga ana sallah to sai aka katari yanzu gashi a fagen yaki kuma ana sallah kuma yana kallo kuma ya rasa yadda zai don wasu magani za su yi a wannan kamar wata salo ne salo ne na yaƙi waƙaji fa'ala alaihi salatu wasalam manzalla ya aikata haka hazi salatu fi gazuwata za ta riƙa a kowane yaƙi wanda aka yi wanda sunan shi za ta riƙa minini za ta riƙa shi ne aka sa mata suna yaƙi wanda take da tsimma tahiya ne aka yi tahi tahiya mai tsawon gaske takalma sai da suka cire takalma duka suka lalace takalma irin na da ya shanye shanye shanye har ya zamanto babu yanzu ya zamanto kafan mutum faratunan shi duka suna hankwashewa sai ka samu wani tsimma kaɗar me sai aka sa mata gazuwata za ta riƙa sahabbai da manzo Allah sallallahu alaihi sun sha wahala kwarai da gaske a wannan to a wannan yakin manzo Allah yayi sallar tsoro wa sifatuha kama rawaha sahal kana bin hasma bin abi hasma yanda siffata take anna ta'ifatun saffat ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam kenan sai aka rabu gida biyu na farko sai suka zo suka yi sahu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ifatun wujahal adu kenan waccan kuma suna kallon ga ƴan gaba ma'ana kenan makiya kamar an rabu gida biyu misali a ce makiyan suna nan yamma kenan sai su yi sahu su waɗancan wanda ba sa sallah suna gadin su suna kallon su su kuma waɗannan suna kallon gabas suna sallah haka suka yi aka rabu gida biyu fasalla billati ma'ahu raka'a sai manzalla yayi salla raka'a guda da wanda suke tare da shi kenan akai kabbara harama akai sura akai fatiha raka'a guda ta cika aka zamna akai tahiyya akai sujada biyu sai kuma yace summa sabata qa'iman da ya tashi raka'a ta biyu sai tsaya kenan yanzu bai ruku'i ba bai sujada ba yana tsaye sallallahu alaihi wasallam wa atammu li anfusihim sai suka cika kenan su su kadai suka je rukuyi suka dago suka je sujada suka sake zuwa sujada suka yi tahiyya suka salatin manzo sallallahu alaihi suka addu'o'i suka sallama sai suka tahi summan sarafu sai suka tahi wasafu wajhal adu kenan sai suka je suka kama wurin wadancan da suke kallon abokan gaba suna gaba da gaba da su waja'a ta'ifatul ukhra su kuma wadancan wanda da su ne suke gadin abokan gaba sai suka zo fasalla bihim raka'a sai manzo Allah ya raka'a guda da su allati baqiyat min salati wanda tayi saura daga sallar shi da yayi raka'a guda bai maki ya sallama sai ya tsaya sallallahu alaihi wasallam summa sabata jalisan ya tabbata a zamne wa atammu li anfusihim su suka cika ma kansu raka'a guda sun masallama bihim sai manzo Allah ya yi sallama da su imam bukari rawaito wannan imam muslim rawaito wannan hadisi kenan kun ga wannan shine siffa sallah ta tsoro kuma siffa ce wadda take eh mai saukin gaske manzo Allah kuma ya aikata ta kuma zai tafi kusa da a wannan aya da makaranta kenan wannan yana daga cikin takatsantsan don abokin gaba diyan da yake musamman musulmi to ba a yin sassakaki shi a shine Allah ya ce wal yahfazu hidrahum kowa ya yi takatsantsan kowa ya kula da irin yanayin da yake ciki ta wannan shi ne kenan uzuri wanda yake na uku wanda sallah tana canzawa kuri ba da yadda sallah ta canza manzo Allah sallallahu ya yi sallah da waɗannan liman bai sallama ba kai kai sallama ka tahi ka je ka tsaya kaga wata wani tsari ne wanda musulunci zo da shi manzo Allah ya karantar da shi siffar sallah ta canza tunda baiwa mutum yana liman yayi aikin da liman bai yi ba to yanzu ana sai gashi mutane din kai raka ɗaya da limamin naka raka ta biyu kai za ka ma kanka sai kai sallama su na farko na ƙarshen su ne manzala zai sallama da su sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu nan ina ɗan ƙala ƙato za ka ma ɗan ƙala ƙato tambaya sallar tsoro ana yaƙi ya za a yi ca zai wa ka a yi sallah ko kuma ya zai ce kuma nan allah subhanahu wa ta'ala da labari wasu jama'a tare da kai wasu jama'a su je wasu jama'a su dawo to yaya ne za a in mutum bai diba ba yanda manzo Allah ya koya a aya ta Qur'ani baka fahimta abubuwan gaba daya cewa wanda aka yi raka'a na farko da su su sallama su tahi warancan su dawo sai a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kaga yan tasine dan kalaka to wanda zai ce babu roshi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai bar abubuwa da yawa na addini wanda kuma Qur'ani ne ya zo da shi wanda shi yana ganin wani kamar ƙura'ani ne ke aiki da shi to duk mutumin da bai ba aiki da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to kuma ƙura'ani ma bai ba aiki da shi inda Allah shi ne bayani cewa wati'u Allah wa wati'u Rasul albabu sani ashara fi salati al-eidain wa fihi masail sallar idi duka da har yanzu muna magana ne akan salloli a musulunci muna da salloli guda biyu shine sallar idi babba da sallar idi karama wa fi masail wal idan huma idul adha wa idul fitr idi na layya babba sallah wa idul fitr da karama sallah wa kilahuma lahu munasabatun shar'iyya kowanne yana da wani abin da yasa aka yi shi a shar'ance fa idul fitr bi munasabati intihal muslimina min siyam shahr ramadan me yasa ake yin sallah azumi farin cikin musulmai sun kare azumi sun yi ibada abinda Allah ya dora musu wata guda kwana 29 ko 30 daidai sun cika to yanzu dalilin cewa an cika umarnin Allah to shine sai a gwada farin ciki shine ake yin idi a je limami ma mutane wa'azi ya musu nasiha a sa kaya mai kyau a yi abubuwa na neman gafara a haɗu da 'yan uwa musulmi maza da mata hatta masu jini a idi ba a bar su ba saboda su halarci samu addu'a kuma wani ne so ake a haɗu da yawa ‘yan uwa juna musulmi ‘yan uwan juna ake an ƙara ramadan ana jin daɗi ya ce wal'adaha bi munasabati ikhtitamu ashar zulhijja wa summiya idan shi kuma sallar layya me yasa ake yin ta wani farin ciki ne farin cikin an kammala kwanakai guda goma na zulhijja wal fajri wa layalin ashir wannan kwanakai guda goma fadala gare su wanda watan da za mu shiga nan gaba suna da fadala gaske ana so a yawata azumi a yawata karatun ƙura'ani a yawata sadaka a yawata ziyara sada zumunta biyayya ga iyaye duk wani abu da ka sani inda ibada ne to layalin ashir wannan kwanakan guda goma to ya kamata a ce mutum ya kula da su to in aka kare su sai a rika jin daɗi an kare su kuma ga alhazai sun yi haji sun sabko to shine ake yin sallah ta babbar sallah wa summiya idan me yasa aka sama wannan salloli guda biyu idi malaci li'annahu ya'udu wa yatakarraru fi waqtihi saboda yana dawowa kuma yana kokkomawa kowane lokaci shekara shekara shekara kuma a lokaci guda sai aka samu shi idi to duk abinda zai zamanto za a yi shi a shekara kuma shekara bai zawa a daidai lokacin za a yi shi shi ake ce ma idi da harshen larabci wannan shine ke sa ake kiran eh maulidi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bid'a saboda manzo Allah bai yi shi ba duk littafi na addini sai da kaga salatul idain babun fi salatul idain haka zaka gani babu salasa babu na uku to bid'a ne daga baya shi ma aka zo da shi aka shigar da shi cikin musulunci kuma ake so a sama mashi wuri to amma mai gama ta riga ta gama tun da baiwa a koma baya duk wani tsohon littafi baka gani ko an kara ba a karawa saboda mai littafi shi bai san ba da shi kenan daga baya wasu suka yi shi karni na ashirin da karni na bakwai kenan an yi addini shekara 100 200 300 400 600 bakwai tukwana aka kirkira shi wannan shekara 700 musamman ma mai maulidi kuma sun yi kowa san Allah sun yi kowa san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba su kirkira ba to duka suna daga cikin yi ma manzan Allah kishiya in aka ma manzan Allah maulidi ana nan ana nan sai a ce shi ma shehu za mu shi maulidi ana nan ana nan sai a ce wani shugaba shi ma za mu shi maulidi ana nan ana nan wani ma ya ce zai ma kan shi maulidi kenan kaga an shiga irin albarsar da ake na turawa dama kuma a wajensu aka gani ake yi to mu dai idi a musulunci biyu ne kamar da ko gani ana haka yake a rubuci duk littafin musulunci to duk abin da za a yi shi shekara-shekara to sunan shi idi a harshen larabci almasalatul ula hukmuha wa daliluha me hukuncin idi ko me dalili akan idi salatul idi fardu kifaya farilla ce ta kifaya menene farilla kifaya idza kama bihi al-ba'd in wasu kai kenan ko da ba mu duka ba saqata al-ismu al-baqin laihi ko kuma zunubin da Allah zai ba mu jama'a mu duka ya sabka kenan misali aka ce musulmi mutum dubu ɗari ne sai aka samu dubu hamsin suka yi idi dubu hamsin suka basu yi ba to wani dubu hamsin sun ɗauke ma waɗancan shine farilla kifayi wai za turikat min kulli asimal jami' min al-kulli to yanzu sai idi yazo na sallar azumi ko sallar layya sai kowa ya zama shi musulmai babu wanda ya idi kawai akai ta shagali to kuma yanzu kowa sai yayi zinubi sai an yi tarayya cikin laifi li'annaha min sha'ir al-islam zahira saboda tana daga cikin abubuwa na nuna musulunci shi idi so da yawa daga cikin hikimar shi a nuna ma mutane wani abu na addinin musulunci cewa musulunci akwai wantaka musulunci akwai abubuwa na yin dariya musulunci ba ibada kaɗai bane ciki akwai wasu abubuwa wanda suke na rayuwa da yau da gobe wali annahu sallallahu alaihi wasallam dawama alaiha manzo Allah dawama yayi har sai da rasu duk idi da layya idin azumi sai yayi tayi wa kazalika ashabuhu min ba'dihi sahabban shi a bayan shi su ma haka suka tayi wa qad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biha manzo Allah ya umarni da ita wannan idi hatta nisa ko mata hatta mata ma aka ce kuma ku huto ba bari da mata da yara kowa da kowa tahiya ake idi yace illa annahu amara al-hayyad bi itidal musalla har masu jinin haila aka ce kuma ku tahi duk da cewa mace mai jinin haila ba ta sallah to amma ce aka ita ma ta tahi saboda darajar idi in ta je idin sai ta samu wuri ta zamna kenan idan aka yi wannan rakoyi guda biyu liman yana huduba ne bayan sallah kenan ita ma sai ta ji huduba kuma addoyi da liman zai yi ita ma ta shiga ciki kuma wannan farin ciki da za a yi na idi wane ga wane sun jima basu gamu ba wance ta ga wance sun jima basu gamu ba to ita ma tana ciki mala yace wa haza mimma yadullu ala ihtimamiha wanda yake nuna cewa ahamiyatiha wanda yana nuna muhimmancin idi in dai an ce mace hatta batta sallah ma zo ta idi saboda girman idi kenan yana nuna idi tana da muhimmanci wa azima fadluha da kuma girman fadalarta li'annahu idza amara biha an-nisa in manza Allah ya kasance ya umarci mata ma annahunna lasna min ahli ijtima'i duk da cewa su ba sa daga cikin waɗanda ake cewa su zo su cakulu da maza farrijalu min babi aula dukenan maza su ya cancanta yanzu kai matsayinka na musulmi namiji ba mace ba babu zancen wani jinin haila tare da kai don yi zaman to mace mai jinin haila ma an ce ke ma ta idi to ina ga kai namiji ka zamana baka te ba idi idan kaga shine min babu aula kai namiji kai ne ya cancanta wa min ahli ilmi man yuqawi kaunaha fardu ayn daga cikin malamai akwai wanda shi yana karfafa magana akan cewa farilla ce ta dole kowa sai ya tai kenan ba wasu ban sun yi sun dauke ma wasu wanda shi ma wani magana ne daga cikin maganganun malamai duka dai wannan zai nuna mana cewa sallar idi tana da muhimmanci ya kamata mu bada muhimmanci kuma akwai abubuwa wanda ake na sallar idi wanda zamu karanta su ana son tsafta kaya sababbi neman gafara abubuwa dai daban-daban al-masalatu saniya shurutuha sharadinta wa min ahammi shurutiha dukhul al-waqti wa wujudul adadil mu'tabar wal istitanu daga cikin manyan sharɗoɗinta sharaɗi uku sharaɗi na farko shigar lokaci sharaɗi na biyu shine samun adadi wanda sun kai a yi sallar idi sharaɗi na uku shine zaman gari kenan in ya zaman to gari kamar riga ne ba wani zama ake ba to su wannan babu idi a tare da su sai su tattaro su zo babban gari sai su yi idi fala ta juzu kabla waktiha in sallar idi lokacinta bai ba ba'ayinta za mu ga lokacinta wala ta juzu fi a kallimin salasi ta ashasin kuma ba ta halitta ba a yi ta ƙasa da mutum uku kuma ke da mutanen ma ba diya ba ne mutum uku ma sai ɗaya zama liman ya yi hudu ba a yi sallah wala ta ji wa'ar musafiri a gairar mustauti ne mai bulagurin da ba ɗan gari ba ne to shi ma sallar juma ba wajibi wace a kan shi almasarar ta salisa almaudi'ul lati tusalla fiha to ita sallar juma'a tana da wuri ita ma ta musamman kamar yadda salloli na farilla da muke guda biyar ana so a zo masallaci in dai ba da wani larura ba to ita kuma sallar idi yusannu an tusalla fi sahara'i kharijul bunyan ita ana so a yi ta ne a daji a sahara can wajen gari shine kharijul bunyan inda babu gine-gine sai da itatuwa a je a samu wani katafare hili a share shi a daidaita shi can ya kamata a yi idi wannan shine asalin wurin da ake idi li hadisi abi sa'idin sahabin manzo Allah abi sa'id yake cewa annan nabiyya e kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya khuruju fil fitr wal adha ila al musalla manzo Allah kullun sallar idi karama sallar idi babba yana huta zuwa ga musalla musalla shine wurin da aka kebance dan ayi sallah can waje inda babu gini kenan ya sha banban da masjid wal qasr min zalika malati abinda ake da nan wallahu alam izharu hazi sha'irati wa ibrazuha ana so ne a nuna ma ko wanda ba musulmi ba musulmai suna da wata ibada wadda take ta haɗin kai yanzu kamar garin nan gaba ɗaya a wuri guda kaga abin ba kaɗan ba ne a ga tituna sun cika da mutane ina za a je hilin idi wa ya judu salata fil masjidi aljami' min al'uzuri amma yana halitta in an yi sallah a cikin sallar juma'a a cikin masallacin da ake juma'a a yi sallar idi amma da uzuri na ruwa ba misali a ce ga hadari kuma ba za a iya hukuta bayan gari ba wani rihe shadid ko kuma wani tsananin iska wani hau zalika amma su gagan da yawa mutane an mai da sallar idi kuma sallar juma'a kawai kowa ma ya zama limamin juma'a idi yana zawa kawai sai kawa shi ma idi zai ba duka wani suna daga cin abubuwa sai dai a samu irin manya-manyan masallatayya su ne ya kamata a ce balle kuma yanzu da yake hili ke wahala a sami hili irin babba wanda za a haɗe da shi kamar garin nan ko rabin garin nan kanar da wahala to inda za a ce a sami irin wannan hilayen sai a ce yan unguwa kaza daga wuri kaza zuwa wuri kaza sada a can wajen sada a can kaga shi ma wani hili idan anan an mushe masallaci na nan na sarki babban kaga duka daga cin kurakurai hilin idi ko kuma a shahin shi gaba ɗaya a yi can gaba a samu wani hili babba to waɗannan duka mafi yawa lokaci ne ke kawowa in gari ya gari ko kuma birni ya birni ya gari ya haɗaɗa mutane suka yi yawa to sai ga an rasa hilin da zai ɗauki nauyin mutane amma dai wannan ba dalili ba ne a ce kawai kowane lungu ma duk wani kwana ana idi a ya kamata a bar ma manya-manyan masallatayya almasalatun rabia wakta wani lokaci ake idi wa waqtaha ka salatu duha sallar idi lokacin ta kamar sallar wallahari kenan in rana ta daddaga ba da tafai shamsi qadarar rumhi in rana ta daddaga kamar mashi ko kuma kace metar guda da rabi haka ko kuma metar guda to shikenan wannan lokacin idi yayi ila waqti zawali har zuwa ranar da lokacin da rana za ta gusa daga sama li'annahu sallallahu alaihi wasallama وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس dan manzo Allah da halifofin shi kenan Abubakar Umar Usman Ali suna yin ta ne idan rana ta dan daga wali annama qabla irtifa'i shamsi waqtin nahyi dan idan rana ta daga to akwai lokaci na hani wanda aka hana sallah ba so wannan lokacin yayi wa yusannu ta'jilul adha fi awwal waqtiha to sallar layya da azumi suna da bambanci ita sallar layya ana so a yi da gaugawa kenan wani karfe bakwai takwas kahin dai tara a ce an kare saboda mutane suna da aikace-aikace wa ta'khirul fitri fitri ita kuma sallar azumi tunda babu wani yanka babu komi azumi ne aka kare yunwa ma bai wa mutum tasiri saboda an saba da azumi to ita ana iya jinkirta ta ta dan yi gaba lifili sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah haka yake wala annan nasu fi hajatin ila ta'jil al-adha li zabh al-adahi in alayya ne mutane suna so a gaggauta za su je su yanka abin yanka a gyara shi wa hum fi hajatin ila imtidadi fi waqti salati al-fitr amma a sallar karama to suna bukatar a dan ja lokaci li yattasi'u li ada'i zakati al-fitr saboda akwai zakakkono da ake hudawa kenan in liman ya yi gaugawa ya hudda zakka ya yi sallar idi to shi kuma ba a so mutum ya hudda zakka koro kahin a yi sallar idi ana so kahin a ji to sai liman ya ja sai a yi ta wata tara ko wata goma don kowa ya samu damar hudda zakka koro shi sai aka samu bambanci tsakanin layya da kuma azumi ita kuma layya ga aikace aikace lokaci yau to ina ganin ne ya kamata kenan sati mai zawa insha Allah siffar sallah za mu tashi na idi da kuma abin da ake karantawa cikin sallar idi da kuma huduba da sunnonin idi inshallah da fata mun da muka yi da Allah tara mu cikin ladan wanda ke na kuskure da Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah